أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ أهدري لنا بهذا المحضر والتأطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما من باس ملكي ببا إن جاء الله annabawan banu isra'ila annabi musa annabi suleiman annabi dawud allah ya ba su mulki kuma ya ba su annabta mai tafsiri yana cewa allah ya ba su ba abin da zai hana shi ba annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma shine muka biyo tafsirin har yana maganar wato akwai mutanen da akwai sarakuna na zahiri akwai sarakuna na baɗini kuma akwai waɗanda Allah ka haɗa ma mulki na zahiri da baɗini yana cewa wal mulkul baɗinu mulkul auliya wal ulama mulkul auliya wal ulama baɗinun akwai sarakuna na zahiri al mulkul zahiru man kana malikan alad duniya wato mulki na zahiri shine wanda a sarki na duniya irin waɗanda aka naɗawa daɗa ko ta hanyar siyasa ko ta hanyar gargajiya wal mulkul batinu wal mulkul batinu mulkul auliya wal ulama batinun akwai mulki na batini shine irin na auliya da ulama tunda su ba naɗa su aka yi ba amma naɗaɗɗu ne a wajen Allah umara fil atmari kamar yadda mun kace man jama'a bainal amrayni malikan zahiran wa waliyan batinan kuma akwai waɗanda Allah ya haɗa ma guda biyu gashi dai sarki a bayyane kuma gashi naɗaɗɗe a wurin Allah a koyo aw nabiyan fa huwa jama'a bainal malakaini wato ya waliyan batinan aw nabiyan ya zama shi waliyi ne Allah ya naɗa shi waliyantaka ita waliya waliyantaka ba ganin ta akai ba ko kuma ya zama wato nabi ya tara kenan tsakanin mulki dai na zahiri da baɗini min al'ambiya amma huwa nabiyyun malikun daga cikin annaba akwai wanda yake nabiyyi ne kuma sarki ne wa min al'auliya amma huwa waliyyun malikun kuma akwai daga cikin waliye wanda yake gashi waliyi ne kuma sarki ne wa minhum man huwa waliyyun faqat kuma daga cikin bayan Allah akwai wanda yake waliyi ne kawai wato sarki na badin dalika fadlullahi yutihi man yasha wannan duk falala ce ta Allah wadda yake ba da ita ga wanda ya so wallahu dhul fadlil azim Allah ma abucin falala mai girma ne mun ce nan nan ma kasan mu bihamdillah mun taba samun haka a zamanin su Shehu Usman ibn Fodiyo ta gamma da Allah bi rahmatihi shi Shehu bai yi mulki ba malami ne saboda haka ya aika tutoci ga almajirai ne don su zama wakilan addinin musulunci inda ya aika su waɗannan tutocin da ya aika ba sarauta ba ce shehu bai tsaya ya yi yaƙi don sarauta ba iyaka dai malami ne wanda ya jaddada addini bayan ƙasa ta lalace hasuratu malamai sun lalace sarakuna sun lalace masu kuɗi sun lalace kowa ya lalace allah ya tadda shi ya yi masa izini don ya gyara ƙasar shi yasa wannan maganar da muka yi mun san abin da muka faɗi yanzu lalacewa ta kai sai mai izini irin nashi duk wanda bai da izini irin nashi wallahi ba zai yi ba ko ya zo murkushe shi za a yi to shi yasa sadda duk lamari ya lalace sai Allah ya fitar da wani ya yi mai rigar sulke da mawahibu nahi shi Allah ya kakkaɓe mai duniya gaba ɗaya ya ba shi izini to in ya gita kowa bai yi mai shi yasa kaga duk daulolin da akwai sannan dole su bi dan fodi ba da za su yi da shi kwakkara da shi yana faɗuwa don sai fullahi ne ya samu iri ne sai harka ta gyaru to shi sai ya zama ya karantar da addini gare na ce sai ya zama nurinsa sai ya rabu biyu malam abdullahi ya gadi rabi malam muhammadu bello ya gadi rabi muna wannan maganar da hujja abinda muka ji ga malamai masana malam ibrahimu na gwandu ya faɗa mana wannan ya ce shehu sun tambaye shi shehu shin lamarin gana ka ina ya yi ya ce ban sani ba amma ina ishadi kuma ku je ku ishadi amma dai ina fatar Allah shi ban nurin nan cikin usurata shi ne sun ka tafi suna ta ishadi wata rana sai Muhammadu sai Malam Abdullahi ya zo da ismullahi al'azam ya kawo ma shehu sai shehu ya godiya ga Allah kuma ya yi mai izini ya faɗa mai kaifi ya karanta shi ya ce kuma na fahimta daga wannan ismullahi al'azam akwai ishara cewa za ka gadi wani ɓangare na waliyantaka ta shi ma Muhammadu Bello wata rana shi ma sai ya zo da Ismullahi al'azam da wata kaifiya ba waccan ba. Yabba shehu shehu ya gode Allah ya yi masa izini da kaifiyar da zai karanta. Ya ce kai ma na fahimci za ka ba wani abu na bangaren waliyantaka. Shi yasa Allah ya kara mana Ibrahim Rahama ya ce ‘yan boko sun yi rubutu ba su faɗa mana ba sun rubuta abin da sun ka ga dama. Da Malam Abdullahi bayan rasuwar shehu ya taso sai ya zo ya iske an rufe sakkwato to sai yan boko sun ka rubuta cewa an rufe sakkwato don kai ya shigo ya zama khalifa shehu ya ce to wallahi ba haka bane yanzu malam ibrahim da gondo ya ce wallahi ba haka bane malam abdullahi bai tasowa zuwa sakkwato don duniya don tun kahin shehu ya rasu ya san abin da yake gado cikin waliyyar ta shehu ya ce to amma sun rubuta sun ce wai wai ya taho don duniya shi ko muhammadu bello ya ruhe don duniya ce wallahi duk cikin su ba mai bada duniya to haka dai ne allah ya yi to daga baya dai sai gashi harkar sarauta ta komo gare su ga su su assarakuna kuma su an mallam malam muhammadu bello sarki ne kuma malami ne shi yasa kwanaki da aka yi mitin nawa da za a maganin boko haramun malamin mu malam sambo farfesa wanda an waziri yanzu shi ya ce dori zamanin kilafatun sadda ya taho mace na ɗauka ƙwarya zinariya daga sakkwato zuwa kano ko ƙadangare bai gita mata saboda tsananin adalci da kamanta gaskiya ga waɗanda an nan sannan to da aka ce mai magana da ce to idan kiɗi ya canza dole rawa ta canza yanzu nan da muka magana har yanzu ga da nake tafsiri babu mutumin da adda tabbacin zai tashi da nan zuwa shuni ko shi wane ne lahiya lau don mai yiwa in ma har escort gare ka kana yiwa ka gamu da wasu yan ta'adda a yi ma shazara mazara ya an kai wancan lokacin lahiya lau wanga lokacin lalatace na ce a dibi mutanen da a ciki nan za a gano illar inna allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah bai hurhura mutane hali ne na rahama sai sun canza sun zama mutanen banza sai sun ga mutane in sun kasa kurhura sun ka zama ba su da amana ba su da riƙon Allah shikenan sai Allah shi watsi da su ni ce Muhammadu Bello za mu kafa hujja da shi ta hanya guda biyu shi dai basarake ne kuma shi malami ne to in muna son mu auna malaman zamanin da na yanzu da sarakunan zamanin da na yanzu mu dibi Muhammadu Bello da sarakunan yanzu mu dibi Muhammadu Bello da malaman yanzu Muhammadu Bello mun jiya cewa idan yana rubutu yana aiki yana da hitila guda biyu akwai hitilar gwamnati wadda an ka sai da kudin gwamnati wadda aka sai mai da kudin gwamnati in yana aikin gwamnati sai ya kunna ta in ya gama aikin gwamnati zai yi nazari nashi na khasi yana da tashi wadda ya sai da zuhan jiki ne hitila kuma ya sai mai da zuhan jiki ne ita ya ka kunna shi nazari don kai ya cuci talaka wajen mai da hitila wajen mai da hitila wa haka da cikin sarakunan mu yanzu to kuma wajen malamai ba ko magana akai ba ba magana akai ba shi malami ne mai tsoron Allah wanda saboda ware an ce kwadin gidan sarkin musulmi a yau dalili ne gidan gadi na ne muhammadu bello yakan yi noma kayan lambu a kai kasuwa a sai suwa ya ci don kai ya ci haramun ta bata mai wuya kuma an waɗa mana tsawo ya kasa wundaye ya tabarmi shi ka saka a kai kasuwa a sai suwa ya ci don kai ya ci haramun ta bata mai taya malaman mu a haka na yau inda har abin ya zama girma a gare ka gidan gwamna wane gidan sarki wane gidan shugaban kasa wane a doka ga hoto yau ga wane gidan wane ya zama abin kawa wanda ko nan kusa kusa malaman mu wallahi ba su zuwa shehu balarabe na gusau ana ba mu labari wata rana baban gida ya aiko ta yace bai zuwa almajirai ne suka yi ta malam akwai alaka akwai hisani yace ba shi bane sun ka matsa ya tahi da ya zo sai an ce ya taho ga shugaban ƙasa nan ta ya gane ce kada Allah ya sa ya gane har kwana uku shugaban ƙasa da kai da ya ce to yanzu dai mallan ka koma sai wani lokaci zan aika mu ya koma wata ya ce ma sauran almajirai ban ga shugaban ƙasa ba dama abin da ya sa ni ta yi don in ɗora kare zuciya ku don ku gani kai kamar zuwan wani abu ne na zo sadda duk an kace gane ta in ce Allah kada ka yadda mu haɗu har kwana uku ya ce min to da baya sai ya taho ba wani abu ni da ka kaduwa da Allah har so biyar gaini ni ka tsaya jiran ganin wani dama duk mutane sun lalace mun sha karanta muku baitocin Khalil ibn Ahmad an kace Haruna Rashid yana kiran shi Sulaiman Sulaiman ibn Abdul Malik sarkin musulmi a lokacin ya hidda kanzo ya ce a habir Sulaiman anni an hufi sa'atin wa fi ginan gaira anni gairu zamali shuhan li nafsi inni la ara ahadan yamutu hazlan wa la yabqa ala hali الفقر في النفس ليس المال يمنعه ومثل ذاك الجلا في النفس لا مال yace a haɗa mu Suleiman ni ban bukata komi da shi kuma mawadaci nake amma ba kuɗi garan ba ban zuwa wuri ne don kare mutuncin kaina saboda ban ga wanda yunwa ta kashe ba talauci ga zuciya yake kuɗi ba su magani ne haka nan wadata ga zuciya take ba ga dukiya ba saboda ka ban zuwa wanda yake yawa da suna malamai gaba da yan mutunci da a gare ka abokin gwamna ko abokin sarki ko abokin shugaban kasa Allah duk haka ake to shi yasa dole abu shi lalace tunda abun ta kuta ta koma kakara baya baya to wanda ya zama shi ka tsawa mutane ne ya fara lalacewa to abba ya lalacewa shi yasa ba magana ko malam abdullahi in ka karanta abin da yake faɗa lokacin bayan ɗan lokaci kaɗan wannan ma ma za sahibi wa za a kuma ma'aribi wa kuma yabta fil akhlafi ahlil akazibi sannan ne fa bayan an tsayar da daular yagga mutane sun fara haka haka malam abdullahi ya tashi ce ya madina annabi sallallahu alaihi wasallam kaddara Allah ta zauna sai a Kano da madina zai mutu duk tsoron Allah su da ta su shi malam Abdullahi ba ta yi mai ba ya tashi ya ce ga kuraye nan cikin rigunan zomaye to Allah da ya zauna da shi Kano sannan ya zauna sannan ya komo can ne ya rubuta kifayatu da afa sudan saboda haka tahiyar ta lalace shi yasa dole dole tahiyar tunda dole dole tunda tahiyar ta canza dole lamari ya canza duk abubuwan ga da faruwa babu bako ko guda na ce musu wallahi duk abin da ya faru musulunci ya san inda ya fito kuma ya san inda za shi kuma ya san magani ne don haka wannan tahiyar da muke ciki yanzu ban ga mai maganin ta ba in kan Allah ya aiko mana imamul mahdi shi da sultanul lahi ne dole kowa shi bi amma yanzu da zababbun yan siyasa da sarakunan mu da malaman mu wallahi ban ga mai kai al'ummar Muhammadu ban ga ba sallallahu alaihi wasallam sai dai azanna la ya mutu wa la ya hadi kuma ya wajaba gare mu gaba ɗaya mu tuba mu yi ziran Allah shi aiko mana sultanuhu saboda mai musuluncin kwarai amma ba haka ba a faɗi a tashi a faɗi a tashi in an zalunce ka yau babu mai rama in an kashe ka babu mai maki sasi in an ci dukiyar ka babu wani raka yi ko menene bisa ga sama da ake tafi kuma ba mamaki in ka zo ka zargi sarakuna sai ka ce ai annabi ya ce kamata kunu wallahi alaikum duk wanda kuke haka za a baku sarakuna da in gwamnonin mu lalatattu ne sarakunan mu lalatattu ne mu Allah lalatattu na farko Allah ya muna haka yasa Hajjaj ibn Yusuf idan aka ce idan aka ce ka zama musu ka yi musu hukunci irin na sayyidina Umar Umar adili ne radiyallahu ta'ala anhu wanda in yazo yana limamin juma'a yazo da riga tana da dashi goma sha biyar ya hau membari zai yi hudu ba riga ta tana da dashi goma sha biyar radiyallahu ta'ala anhu ya yi latti wurin juma'a a ce akar maka Allah kayan latti ya ce riga ta ni wanke ni tsaya ta bushe inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ita ɗaya gare radiyallahu ta'ala anhu subhanallah idan abokai ne suka zo gida su ci abinci ba su iya shan miya ce bayan ya zama sarkin musulmi sai na Umar ba su iyawa Allah ba su iyawa sai su yi dariya ce kai wa ka iya cin wannan busasshen tona ka sai su tace to kun sani dori ai gara ta nake sha saddaban amirul mu'minin amma yanzu in sha miyar da talaka bai iya sha gaban Allah a tambayi da kaka subhanallah
duk da haka sayyidina Umar ya koma ga Allah bayan wata shidda an kai mahalkin yana ka kaba kai ne yana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un aka ce ya aka yi sayyidina Umar ya ce tun saddanin mutu ina can Allah na mai hisabi akan gadar da ban gyara ba dan akwai ya fada ya kare wata shida inna lillahi wa inna ilaihi to shi yasa don haka a komo ga hanya in an gya to shi ne shi sai da hajjaji da yusuf aka ce zarraru a ta'ammaru lakum ku koma gaban abu zarran wajen gudun duniya ni ko yanzu zama muku barul khattabi to amma in talakawa kuraye ne marasa gaskiya masu kuɗi haka malamai yan ciwa-ciwa yan neman kusanta ga mahukumta don ka a ci ba da su ba kujera umra kujera hajji kudin sadaka da sauransu eh to misa ba bisa su su su kuma sarakuna ba za su zama lalatattu ba don lalatattu muke gaba ɗaya kuma hanya kawai a ko- kowa shi tuba ga Allah wallahi in ba tuba wani ban ga ba ba ta ga ga amma amma in mun tuba inda Allah tawwabur rahim saboda haka Allah shi muna magani kuma Allah ya tsaya mana kaga Muhammadu Bello sarki ne adili sarki ne gashi sarki gashi adili gashi malami shi Allah ya hada masa wannan yanzu kan dai Allah hoino alhamdulillah in ji in ji suwa ne to shi ne fa minhum mana mana bihi daga cikin su akwai wanda ya imani da shi din Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa minhum man sadda anhu daga cikin su akwai wanda ya kauda kai daga gare shi ai anhu fa lam yu'min daga cikin su akwai wanda suka kauda kai ba su yi imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wa kafa bi jahannama sa'ira ya isa jahannama ta isa wuta mai hasuwa ga waɗanda Allah ya sa ciki Allah shi ke yi mu je إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما
inna alladhina kafaru waɗannan da sun ka kafirce bi ayatina da ayoyinmu sawfa nuslihim nara da sannu za mu ƙonar da su wuta ainu dukhilhum za mu shigar da su ya tarikuna fiha da suke ƙono a cikin ta kullama nadijat juluduhum duk sadda fatun su suka nina ai itaraka suka ƙono baddalnahum sai mu hurhura musu juludan wasu fatu gairaha ba waɗannan ba bi an tu'ada ila haliha al-awwal shine sai a mai da fata halin ta na farko gaira muhtarik wadda bata kone ba eh wannan da- daga wannan ne suka yi istinbatin cewa a shera dadi ga jikin dan adam fata kaji Eh, saboda gashi nan Allah ya ce idan fata ta kone sai mu sake mai sheta to ita kajan azaba kenan sauran nama baya je su yi isin bakan wannan da yanzu kuna azaba da sunan azaba ne ka su shidda ta don su dandane azaba ta inna Allah hakika ubangiji kana bai gushe ba azizan mabuwayi la yujizuhu shay'un ba abin da ka gajiyar da shi hakiman kuma mai hikima fi halqi ga talikai ne yuzadu fi khalqil kafiri yuzadu fi khalqil kafiri mai tafsiri yace ana karawa a cikin halittar kafiri hatta ya kuna ma baina mankibaihi musafat masafata sab'ina sana wato za a faɗaɗa kafiri yayi haɗi har ya zama tsakanin kafaɗu ne ta kai nisan tafiya shekara saba'in ya yi haɗi har tsawon tafiya shekara saba'in kafiri wa ya kunu darasuhu a azama min jabal uhud kuma haure ne zai zama ya yi girma bisa ga dutsen uhudu dutsen uhudu kamar kilomita bakwai ne ko takwas to hauren kafiri Allah zai sa ya yi girman ya yi girman uhudu duk duk wannan da ta tamakkana naru min idan za ta gama kamar da mutane suke ai yanzu da an je hashi shaye ya kare to shi ko Allah bai nan haka azaba ya kasance mai shi yasa sai a faɗa shi Allah shi ke yamma إذا تركت حتى إذا تركت إن تكوني حتى صارت فهما حتى كوما قوي أعادها الله كما كان سي الله يمي شيت كما يرتكي غيرها وننت ليس ليس على معناها بابس جمانتا بغيرها وتتا بأن تعاد إلى حالها با وتسابو وتشي أكي بإتشي أكي ميسوا بس حالنتا لا تبدل جلودا غيرها wato ba wasu hwatu aka zuwa da su sabbi ba لأن الله لا يعذب جلدا saboda Allah bai azabtar da fata lam ya sayi da bai saba mishi ba eh ka a ce sabuwa ta Allah kai shi kore ta tumi ta yi wagga daita aka sake ma aka sake mai shita a sake mata azaba to Allah ya tsare mu mu je والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا والذين آمنوا ورن سكي إيماني وعملوا الصالحات سكي كيكيا أيوكا سندخلهم جنات دسنو زامو شكر دسو الجنة تجري من تحتها الأنهار ود قورما take koran muke gudana ƙarƙashinta sun yi imani sun yi aiki Eh, ha- wannan aya ta kanta haka koyaushe sun yi imani sun yi aiki saboda sharaɗin imani ya tabbata shine aiki to Allah ya ce waɗanda suka yi imani suka yi kyakkyawan ayyuka to za mu shigar da su aljanna wadda ƙoranmu ka gudana ƙarƙashin ta khalidina suna waɗanda aka ƙaddara ma tabbata fiha cikin ta abadan har abada lahum fiha azwajun mutahharatun suna da matattaki masu tsalki a ciki min alhaidi tsalkakakku daga haila wa kulla qadarin da kowace irin ƙazamta matan aljanna ba haihuwa suka yi ba ba haila suka yi ba bare a same su da wata ƙazamta to su tsarkakakku ne wani dakhalhum za mu shigar da su zillan inwa zalilan wadda take da'ima ta har abada zillun la tansafuhu shamsun inwa ce wadda rana ba ta shahe ta kuwa zillul jannati ita ce inwa aljanna الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من الله صلى الله عليه وسلم ينا cewa إن الله أعطى لعبده في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قط yana cewa Allah ya ba mutum a cikin aljanna ya ba shi abin da ajiya ba ta gani ba kunne bai jiya ba zuciya ba ta nasa ba zuciya ba ta taɓa nasawa ba eh aljanna ba ta nasuwa mun sha bayani mu ce wato da hurul aini za ta leko a duniya guda da duk kamshin ana kashe mu Eh, kamshi kawai ya isa duk mu ta yi layara saboda kamshin ta To, saboda wannan na wannan wannan ran mu bai iya ɗaukar ni'imar aljanna da kuma jiya mun karanto hutal yana da faɗin duniya sau goma wanda a talakan aljanna yana da faɗin ta sau goma to kaga abu ne wanda hankali bai iya ɗauka Eh, to shi yasa abinda mutum bai taba gani ba abinda kunne bai taba ji ba abinda zuciya ba ta taba nasa ba ikra ku karanta in shi'tum kun in kun so wala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin a ayunin wato rai bata san abinda aka koye mata ba na farin ciki da za an yana sakamako wa zillu shajarati alwahidati yajri rakibu fi akthara min mi'ati sana la yablughu gayatahu yace to it- inuwa ice guda ya jiri arrakibu mahayi na gudu fihi cikin inuwa icen nan aka zara min mi'ati sana fiye da shekara ɗari yana bisa yana gudu la ya blugu ga ta bai kai iyaka inuwa icen ba to ka gani shi ba ikrahu ku karanta in shi'tum in kun so wa zillun mamdud wa ma'in maskub inuwa mai kakka da ruwa mai zuba waje
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا inna Allah hakika ubangiji ya amurkum yana horonku an tu'addul amanati ku ba da amanoni ila ahliha zuwa ga masu ita nazalat hazihi al-aya wannan aya ta sauka fi fatahi makka a wajen yakin fatahu makka lamma akhadha aliyu radiyallahu anhu miftah al-ka'bati min usman ibn talha al-haj al-haj al-haji lokacin da sayyidina ali karramallahu wajahu ya amshi makullin Ka'aba ga Usman ibn Talha Sadinuha wanda shine mai kula da mabudin Ka'aba eh kasaran sayyidina Ali ya karbi makullin da karhi sadda an kai fito Makka ya je ya karbe shi gare to lamma kadiman nabi sallallahu alaihi wasallam sadda annabi ya gabato sallallahu alaihi wasallam Makka ta Makka amal fatih a shekarar shekarar fato mana abu sai ya hana shi wa ƙala ya ce lau alimtu annahu rasulallahi lam amna'ahu wato shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo wajen fatuhu makka ya nemi usmanu da talha ya ba shi makulli sai ya ƙi Eh, sai sai na ali ya kwace makullin da ƙarfi ba su bari a annabi walakanci sallallahu alaihi wasallam ya kwace makullin da ƙarfi to shine daga baya sai ya ce ai shi bai san annabi bane inda ya san annabi ne da bai hana shi makullin ba law alimtu annahu rasulullah rasulullahi lam amna'ahu da na san shi manzon Allah ne da ban hana shi ba in je Talha in je Usman ibn Talha to fa amara rasulu sallallahu alaihi wasallam bi raddihi ilaihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to amai san mai da makulli ne wa qala yace haka ko khalidatan talidatan haka ga makullin ka khalidatan tabbatacce talidatan na daɗai wato can baya da nan gaba duk gare ku suke nasu ne tun talidan can can baya kuma khalidan hannan gaba fa ajiba eh, min dalika wa qara alaihi al-aya yayi mamakin hakan ga sai aka karanta masa ayat fa aslama sayyan musulunta shi talha wa usman ibn talha sayyan musulunta adalcin musulunci kenan sun ma zahu inda mautihi li akhihi sannan ya ba da shi sadda zai mutu ga dan uwa ne shaiba shaiba fa baqi fi waladihi ya zama cikin ɗiyan shaiba ila yawmina hadha har zuwa yinin mu wannan eh su masu rike da wannan makullin gare su yake har yanzu har yanzu amana ce Allah ya sa a hannunsu Allahu a'lam haifa yaj'al risalatuhu Allah shi ya san don me suka cincinci wannan ayatu wa in wa in waradat ala sababin khasin mai tafsiri yace wannan aya ko da yake ta zo saboda sababi ke bandace wa umumuha mu'tabarun bi qarinatil jam'i game wata ga dukkan abin da ya kama da haka to ana ana kula da shi saboda abin ya zo da sigar jam'i an tu'addul amanati ila ahliha to ba sai nan ga makulli ba duk amanar da aka baku wai shi ta ga masu ita ma'ana dai Allah na horon mu da mai da amana ga wanda ya ba mu amana inna Allah ya murkum an tuɗu amanati ila ahliya Allah ya amuru ibadahu bi ta'diyatil amanati Allah yana horon bayi da ba da amanoni ila ahliha zuwa ga masu ita wa idan hakamtum ka gani ko ba da amana wajibi ne yana daga cikin alamomin alkiyama manzon Allah yana faɗa idan duyyatil amanatu fantazir sa'a in ka ga an an an tozarta amana to ka jira alkiyama lokacin kiyama ya bela shakkin don yanzu nan bida amintacce abu ne mai wahalar gaske wallahi sai a yi ta bida wane ne za a ba amana ta tsaya sai da gasken gaske illa qalilun minhum ba mu ce babu ba amma dai mahi yawan mutane ba su irka amana to wannan kuma alama alkiyama ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to Allah ya samu ga alheri inna allaha ni'ma yazukum bihi wa idha hakamtum bainan nasi in kun kai hukunci tsakanin mutane an tahkumu bil adl kuma ku yi hukunci da adalci Allah ya yi horo in za ku yi hukunci tsakanin mutane to ku yi adalci a cikin hukuncin bil adalati da adalci inna allaha hakika ubangiji ni'ma yazukum bihi ma dalla da abin da ya kai muku wa'azi da shi ta'diyatul amanati shine bada amana wal hukumu bil adali da hukumci da adalci wannan abin da Allah ka horonku da shi ma dalla da shi ba da amana da hukunci da adalci don waɗanga in ana yin su to za a samu zaman lahiya in ko ba a yin su zaman lahiya hoho subhanallah matukar babu amana babu adalci to babu sauran zaman lahiya subhanallah amma da an samu amana da adalci sai kowa ya zanna lahiya shi yasa sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu wani ya zo bida ta yi aka ce a kai shi gida ne ya zo ya ga gidan Umar da ya shige wa yani walakantatta dai haka subhanallah an ka ce to ina yake ya tafi bida ta yi ƙarshe dai sai iske shi ƙarƙashin icce daji yana kwana ya ce ma Umar ka yi adalci ka kwanta inda kaka so Allah mu ko sarakunan mu sun yi zalunci amma sun biɗi masu tsaro amma ba su tsaro ba subhanallah to shi yasa ko yanzu mutum ya adalci sai ya zama ne ba ruwan kowa da shi Allah Eh, yanzu da Allah yan shugabanni suna hawan to bari da ya tsaya nan da adalcin ya adalci saboda rashin adalcin da yayi da mutum ya yi wawa kwasa sai kowa ya ce wallahi bai yadda haka haka shugaba bai yi adalci ba bai yi ba to wa ka tsayawa ya kwaso nan ya kwaso nan da nashi da na wasu duk shigame to wa ka tsaya ba shi baya amma da ya adalci sai kowa ya ga bai ko bukata abin Mm, mun karanto baya sarki anusharwan wanda me yayi da ya zo ana farauta cikin daji sai ya iske wata gadina da mai ita ya ce kai ɗebo min ɗan aful guda in sha ya ba shi aful sai gashi da ruwa da zaƙi da daɗi da jin haka sai zuciya ta yi ta canza ai wa gada na bai kamata a barta ga talaka ba sai ya yi niyya cikin rai na ya kwace ta sai ce ɗebo min guda in ƙara ji ko da ya ɗebo mai ya bashi aful ya koma tuka subhanallah yace to ya kai wanda kabban na farko da zaki da ruwa da komai wanga koma to yace ranka ya ka bincika zuciyarka la ilaha illallah ya sani ya sani
sai yace to na jiya to ɗebo min wani dai to nan sarki kahin ya sake ɗebo mai sai yayi nadama akan niyyar kwace wurin sai ya sake ɗebo mai na uku ya bashi sai yayi zaki kamar na farko to nan ne ake gane cewa ba wai ai zaluncin ba ko niyyar zaluncin an kai komi lalacewa ya kai ko ƙasa ba ta taimakawa shi yasa in in in harkar zalunci ta hori ya zo tsutsotsi su zo bala'i ya zo coronavirus ya zo komi wallahi zuwa ya kai tun da ba adalci amma inda adalci zo sai Allah shi kore wannan sarki onushar wara ɗan nan mun gani rubuce da yan mutu sai da an kai shekara guda ana yawo cikin ƙasar farisa da gawa ta in akwai mai bi ne ba shi ko akwai wanda ya zalunta ba a samu mutum guda wanda ya ce yana bi ne kwadaga ba sannan an kare shi Allah dan sharwa sarki onushirwan yana nan ruwa cikin tafasiru to shi yasa in babu adalci sahiya ba ta yi amma duk duk wannan abin da aka yi na boko haramun na kidnapping na area boys na menene kowa an ka ba amana ya ci wallahi rashin adalci ne kawai da an samu adali guda sai adalci don da adalci ya zama sai ka ci kai ma ba ka ko bukata kudin ma sai a zo ma sai Allah ya haifar da ma mutane da wata kana'a ta musamman babu ma ruwa ne in ya samu abin zai ka ce zai kwanta ya san abin nan amma abin ya zama ya so so to waka yadda abashi to shi yasa lamarin da adalci ne ta yaya za ta yi amma in babu adalci har abada babu magana zaman lahiya don babu wanda ka yadda abashi subhanallah to shi yasa ni'im ma ya izu bihi ma dalla da abin da Allah ke yi mana wa'azi da shi inda za mu bi mu rike amana kuma mai adalci inna Allah kana samiyan Allah bai gushe ba mai ji lima yuqalu ga abin da ake cewa basiran mai gani bima yuqalu ga abin da ake aikatawa al amanatu aqsamun mai tafsiri ya ce amana kashi-kashi ce ismun bainal abdi wa bainar rabbihi akwai kashi guda tsakanin bawa da ubangiji ne wa ismun bainal abdi wa bainar nafsihi kashi guda kuma tsakanin bawa da kai ne wa ismun bainal abdi wa bainar khalqi kashi guda kuma tsakanin bawa da talikai al amanatu bainaka wa bainal lahi amana da tsakaninka kai bawa da ubangiji tabaraka wa ta'ala an tabu da ka bauta ma Allah wala tushrika bihi shay'an kada kai tare ya komi da shi Allah wa tamtathilu amrahu ka kori- ka ho- ka hoga hore hore ne wa tajtanibu nahyahu ka nisanci hane hane ne to wannan shi a- amanar da a tsakanin Allah da bayinsa a bauta masa shi kadai kada ai tare ya komai abinda ya ce a yi a yi abinda ya ce a bari a bari wanda ya kiyaye wannan tsakani ne da Allah ya kiyaye amanar Allah wal amanatu bainaka wa bain nafsika amanar da a tsakaninka da kanka Allah tasta'milaha fi ma yadurruha fi akhiratiha fi ah, fi ma yadurruha fi akhirati fi akhiratika idan kanat an-nafs ah, yace abinda ab- amana bainaka wa bain nafsika tsakaninka da kanka Allah tasta'milaha shine kada ka aikatar da ranka fi ma yadurruha cikin abinda ka cutar da ita fi akhiratika a lahirarka e duk abin da ka san lahiran maza za ta yi kura da yi ne to kakka yi shi in kai in baka yi shi ba to ka kiyaye amana tsakaninka da kanka idan kanat nafsu ta ta'allaqu bi shay'in fihi madarratuha idan raitar su wani abin da cuta yana cikinta wato in ta yi abin nan zai cuta za ta komo gare ta wala adalu abin da adalci an an tasta amilaha fi ma yakunu fihi salamatuha ka yi ka aikatar da ita cikin abin da tsirata yake ciki fi duniya a nan duniya wal akhirata al akhirah bi ma'ana dai kakka cuta da cikin abin da zai cuce ta ko a duniya ko lahira wal amanatu bainaka wa bainal halqi tsakanin amana ko tsakanin gardalikai aqrabul khalqi ilayka an-nisa mahi mahi kusancin talikan Allah gare ka su ne mata ciki wal auladu da yaya da iyali kenan to labudda an tu'addil amanata fihim dole ka ba da amana a cikinsu dole ka kula da haƙƙin mata dole ka kula da haƙƙin yara shi ne amanar da a tsakaninka da khalqul lahi alwaladu labudda an an tada'a lahu isman salihan da dole ka ba ka kai mai suna na kwarai farko dai dole ka bi dan mai uwa ta kwarai bai sa bai sawa da bai sawa da shi nan ba eh dole a bi dan masa uwa ta kwarai ka abide khadara adduman kora koran jijji uwa saliha diyas salihai ko ku zatu dini alal aqalla to dole a bide ta in ba ai haka ba tun nan an cuci yaro saboda wuta ka haihuwa haɓi in ka ɗayan mutum ya auro karuwa ko ya auro ta banza to shi hotun farko ya shikka shikka ta ba inda za ta hito ta yi yabanya mai kyau ba saboda haka dole ne in mutum zai bidi mata ya bidi mace saliha kamar da annabi ya ce wa alaika bi zati dini taribat yadaka ka bidi ma'abuciya addini don ɗanka da zaka shuka ya zan ka rike amana ta in baka samu mai uwa ta kware ba to ka fara cin amana ta labudda an taza'a lahu isman salihan sannan kai mai suna na kwarai sunayen annabawa musamman sunayen annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam eh kamar dai da muka karanto baya man wulida lahu mauludun wa sammahu bismi hubban li huwa wa mauluduhu bil jannati duk wanda aka haifan ma da ya sa mai suna muhammadu don son annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to da shi da ɗan ranar alkiyama Allah zai sa su aljanna saboda albarka sunan Muhammadu to shi yasa ana son kyakkyawan suna sunan annabawa balle sunan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam in duk ka sa madiyanka maza Muhammadai ba komai Eh, Muhammadu Abdullahi Muhammadu Hadi Muhammadu Mahmudu Muhammadu Ahmad Muhammadu Siraju Muhammadu Mukhtaru Muhammadu Mustafa Muhammadu Mustafa Muhammadu Muntaka Muhammadu gashi nan duk in ka sa madiyanka haka babu komai duk babu komai Allah a shine shine mahi kyawun suna ma ub- ma ma ubdila ko hummida ko abinda aka ce Abdullahi ko abinda aka ce Muhammadu to kowa su ba dai sunan annabawa na nan waɗannan su Ibrahim su Nuhu su Ishaq su Yaqubu su ga sunan sannan akwai sunan sahabbai Abubakar Usmanu Ali Usmanu Talhatu ga sunan akwai sunan manya-manyan waliyai ko da yake mahi yawan sunan waliye sun yi inda daji cikin waɗancan sai dai lakabi eh gashi nan yanzu kasan nan da an ce mutum shehu to an san da an ce wai Usman sai a ce shehu dan wadiyo Kano ba a ko bincike eh to duka dai ga mu nan muko in yes in yes daidai shekaran jiya wani ya haihu sai dai aiko mini sai dai aiko mini yace don Allah in hada mai sunan mahaifiyar Shehu Ibrahim don ya sa mata suna ana ce mata jank Aisha to janka ni ce mai sunanta Aisha to janka ya kosa suna to haka ake so kuma suna lizami ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wani ya zo wuri ne ce mi sunanka yace harbu harbu kwada manzo Allah ya ce koko salmurai zama lahiya to suna shu'umi ne in an yi in an yi mugun suna yana iya bin mai sunan da wannan ma'anar da a ciki to subhanallah shi yasa ake son a sa suna na kwarai eh, shi yasa eh, salihan eh, eh, birere al-aulad ko salihan wa wa tu'allimuhu kitaballah eh sannan ka sanar da shi littafin Allah na'am wannan shi aka yi badali ya ka bada mutane da yawa sun turbuɗe ɗiyansu a ƙasa amma ɗiyan suna nan suna tafiya ko da Allah ce wa idal mau'udatu su'ilat eh sadda za a tambayi wanda an ka turbuɗe na'am wannan ma'ana hissi kenan kishi akwai ma'ana ma'anawi duk wanda ya haihi ɗa bai gwada masa Allah ba ya turbuɗa shi wajen neman duniya ai ya turbuɗe ɗan ya turbuɗe ya turbuɗe shi al'iyazu kuma mutane sun yi nisa cikin wannan basu ko gani eh, ya gama university bai iya fatiha ba al'iyazu billahi eh kila a ce ya kai wani matsayi cikin gwamnati a ce karanta fatiha ya faɗo da ya kaso al'iyazu billahi ya zo magana ƙur'ani ce ƙur'ani mai hizo tamanin ba karanta ba Allah ba karanta ba da an kai shi makaranta ya sa abin ƙaramin yaro ya sa alƙur'ani alƙur'ani hizo sittin ne Sittin ne, ba.
wa idan ma'udatu su'ilat to subhanallah saboda haka wajibi ne mutane abin da suka gani su yi ta wasa da kai mun sha bayani in ana magana makaratun Allah sai ka ga an kashe kuɗi dubbai wajen a kai yaro da ya ci uban duniya sai in ya hito kamar direban jirgin sama a can a can da yan jikuna da yan bagogi da bel da komai amma da ya ce makarantar Allah zai zo ko uniform ba a biya uniform ɗine da za a sayi naira naira naira ɗari uku da hamsin wallahi sai dai ya ban makarantar sosai na ji daɗi wani ƙane na ya ce wallahi duk makarantar da kaga ta yi tsada to ta yi kowace ɗebe albarka al'iyazu billahi
wa ma salum alaihi min ajr in ajra illa ala rabbil alamin to ka gani to saboda haka a kai yaro makaranta ya san Allah shi a farko to kuma rashin kai shi ya san Allah asara ne ga ubanai don wallahi in baka gwada mai Allah ba babu wanda za a yi amfane ka zai samu duniyar zai zama mai albashin amma da ya kai gare in dai baka gwada mai Allah ba to kai da albashi ne hoho in har ya samu albashi in ko bai samu ba kai adda kuɗi da bindiga ta yi yana nan yana kisisi ne ka mutu ya sha giya al'iyazu wallahi haka ake shi yasa zaka iske gidan manyan mutane sun yi tsoron ɗiyansu bisa ga kowa don kowane ɗa ɗan ta'adda ne ba a gwada mai Allah ba eh shi ko wallahi sai ya ci uban uba ne haka ake Allah haka ake Allah da ya halitta shi ka ki gwada mai ubangiji ne ka gwada mai wata duniya sai ya san duniya ya zo ya ci mutuncinka gida ya ki zama lahiya uwa ta ta daure mai gindi ba yadda za ka yi al'iyazu billahi ba haka ake Allah shi yasa duk abin da ka faruwa sakin hanyar ne kawai gwada mai Allah kai shi wurin malamin addini ya koya mai sallah ya gwada mai wajabcinta ya koya mai girman uwaye da girman waɗanda sun kai ta'alluki da shi wallahi zai tashi lahiya lau in sama jannati yaka zuwa ya daɗe amma sai ka gane sai ubana ya ce ma dalla da wani amma in aka gwada mai duniya ya santa tabbi al'iyazu billahi ina aka baka duniya ta yi zai can ya tashi kuma zai kokari ya hada da taka in ya samu tashi ko gani ne ba kai irin mun yan kauye na sai ya bar zuwa kauyen in ko dan birnin ne shi kenan da shi da uba ne lakum dinukum waliyadin in ko uban adda kuɗi wallahi sai ya kisi ne uban nan ya mutu ko bai mutu ba cikin raina baba ne ya ki mutuwa wallahi mu sha giya ko mu hau motoci haka ake saboda rashin gwadon Allah to shi yasa wajibi ne a gwada ma yaro Allah idza balaga sanna tamyiz in ya kai shekarun gane Allah wa ta'allumu ad-din da sanar da shi addini thumma ta'muruhu hmm? mun kedare ko ko wa ta'allumu ad-din thumma ta'muruhu bi ibadati Allah ka gani ka sanar da shi addini ka hore shi da bauta ma Allah ka koya mai sallah duk cikin tarbiyya babu inda an kai to karara an ka ce abu ga yaro sai wurin sallah Allahu haka a koya mai sallah da shekara bakwai in ya kai goma bai iya ba a bashi kashi duk tarbiyya ba inda an kace ka sai wajen addinin musulunci ko ya sallah to amma ina yana zanna bai ko san mi a sallah ba amma wallahi uba ne bai ganin laifin komai amma ran da ya zo makarantar Allah mallami ya bu- bulala ran nan eh, sai inda karfin su da kare duk wannan saboda barin addini ne ثم تأمره بعبادة الله تبارك وتعالى وإذا بلغ إن وإذا بلغ إن يبلغ كي شكرا قوم تكون تنكيه كأورد دشي إن يا كي ما إسا ودا yana bukatar aure a yi mai aure don kai ya fada cikin bala'in zina shi kenan an doki wannan wajibi wa kullu man ita manaka duk wanda ya amince maka ala in bisa ga abu Allah ta kuna hutu kaga bayan waɗin wannan amana ta yara ita ta mata bai tsaya tafsiri ba wadda wadda ta haɗari ta yaran yaran.
shine ya fassala ya rarraba ya ƙara bayani to ya ce wa kullum mana ita manaka duk wanda ya amince maka alashe in bisa ga wani abu Allah ta kuna hu kada ka kada ka cuce shi kada ka zambace shi eh, fi amanatihi cikin amana ta eh, duk wanda ya baka amana to kai kokari ka rike ta ka maishe ta gare kamar wanda ya baka ita alhamdulillah mun samu wasu bayan Allah kayan su koma ga Allah Allah shi musu rahama idan ka bashi naira mai lamba ɗaya biyu uku hudu ka ce ya ba ka ta nan ka bashi ajiya in ka zo bayan shekara goma ka ce ya baka naira nan ita ce zai baka yawan na lambar i bai ko kashe ta don ya horhora tun da naira tana daidai da naira to bai horhora ta da wata naira ita dai wadda ka bashi ita zai baka Allah shi masa rahama Mm. ina muke wala ta oh, to mu je ya yi rubin يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ya yi wallazi na amanu ya ku muminai a tsi'un laha ku yi ma Allah da'a wa tsi'un rasula ku yi ma manzon Allah da'a sallallahu alaihi wasallam da'ar Allah da'ar manzon Allah ce da'ar manzon Allah da'ar Allah ce wa ulul amri minkum sannan ku yi da'a ga ma'abuta al'amari naku Eh, alwulatu minkum sune majibinta al'amarinku Eh, kila an ce abinda a ulul amri al'umara usarakuna wakila an ce al'ulama malamai idan sarakuna sun zama malamai yawa to babu jayayya kamar irin su muhammadu bello idan lafara Eh, amma idan ba malamai ba ne sarakuna ba malamai ba ne to malamai su ne ulul amri ko ba sarakunan ba ne Eh, sarakuna malamai su ne ulul amri amma in sarakuna ba malamai ba ne malamai ne ulul amri Eh, to kai musu da inda Allah fa in tanazatum in kuka yi jayayya ai ikhtalaftum in kun yi sabani fi shay'in cikin wani abu farudduhu kuma da shi ilallahi zuwa ga Allah ai ila kitabihi zuwa ga littafin Allah aka zo ga abu ya rikice aka rasa shimmi a hukunci to sai aka yi ga Qur'ani Qur'ani zai bayani war rasuli akai shi ga manzon Allah muddata hayatihi sadda yake da rai wa ba'dahu bayan ya koma ga Allah ila sunnatihi amai sai ga sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da yazo komai rikici ne za a samu bayani ne ga Qur'ani ko ko ga sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eh tarakatu fikum ma in tamassakatum bihima lan tadillu kitaballahi wa sunnat rasuli mu ba mu wacewa har abada sai dai in mun mun kabar da kanmu bar da kanmu ta barin Qur'ani da barin sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shine fadiullaha wa atiur rasula wa ulul amri minkum wa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tuminuna billahi in dai kun zama kun imani da Allah wal yawmil akhir da ranar lahira dalika ar-raddu ilayhi ma mai da hukuncin da an kai sabani zuwa ga alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam khairul lakum shi yahi gare ku min at-tanazu'i da jayayya wal qawli bir ra'yi ko ko maganar ra'ayi Eh, da ku tsaya ku yi ta gardama ba dalili ko ko kowa shi kawo ra'ayi ne ce don shi na shi ra'ayinsa aka bi ku koma ga qur'ani ku koma ga sunna annabi shi yafi muku alheri in ko aka bar su an kabi ra'ayi wallahi sai an fada rami Mm. wa hasanu tawila kuma shi an mahi wa hasanu shi an mahi kyawun tawilan makoma ai bin sunna annabi da alqur'ani to shi yahi kyakkyawan makoma gare mu ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam za gare shi ke atiullaha wa atiur rasula wa ulul amri minkum wannan duka idan ya kasance ulul amri suna biye da annabi muhammadu Eh, amma in ba su bisa ba abi yasa sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu shi a sarkin musulmi na farko bayan an yi ta gardamawa zai zama sarkin musulmi karshe rasulu ah, sayyidina abubakar ya yi hudu ba ya jawo sayyidina umar da wani ya ce ku yi- ku- ku- ga ga ɗayansu ku yi masa bai'a sayyidina umar ya yi maza maza ya ce ma kana ahadun li yu'akhiraka an maqamika alladhi aqamaka fihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce rasul ya ce abubakar ai ba wani mutum da zai iya hana ka hawan mukamin da annabi ya azaka tunda ya ce ka bada sallah sadda bai da lafiya ma'ana kenan ya yarda mana shugabancin ka cikin addinin mu bale duniyar mu saboda haka kai ne amirul muminina yayi mai bai'a sannan saura sun kabi ya zama sarkin musulmi na farko bayan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sayyidina abubakar to daga nan ne da ya hau membari yayi huduba cikin huduba ta yake cewa ati'uni ma ata'atullah wa in asaituhu fala ta'ata li alaikum ku bi ni ku yi min da'a in dai nawa Allah da'a in ko ni saba ma Allah to kowa shi wa da garama ba sai an bi ni ba Eh, to shi yasa sharadin bi ulul amri to in sun bi horon Allah amma in suka saba ma horon Allah to ba dole ne a bi su ba Eh, shi yasa eh, akwai wani lokaci da wata kadiya ta faru na jawo hadisi cewa wata rana manzo Allah ya aika wasu mutane da karamar rundunar yaƙi wadda ake ce masariya ya ce ku tahi ga shugaban ku nan duk abin da ya ce ku yi ku yi abin da ya ce ku bari ku bari da sun ka tahi shugaban sai ya ce ku yi itace sun kai ya ce ku hasa wuta sun kasa ya ce ku shiga wuta Ta, mu shiga wuta ya ce eh shi kenan sai an kai tsaye ko ba ku shiga annabi ya ce duk abin da nace ku yi ku yi wanda nace ku bari ku yi to na ce na hasa wuta na ce ku shiga umarni na manzo Allah ne to sai sun karabu yu wo sun ka ce kai wallahi ba mu shiga wuta tunda da ai duk ibada gada muka yi ai da muka yi Allah shi kare muka wuta sai muka kamu wo sun ka ce to annabi ho yace to ai ko annabi yace dai ba yana da mu shiga wuta ba shikenan dai karshe ba a shiga wuta ba da sun ka dawo wurin annabi ce ya rasulullah ka ce wane ya zama shugaban mu mun tahi komi kace mu yi mu yi mun ka zo ɗaya sai ya ce mu yi wuta ce mun ka yace mu hasa wuta mun ka hasa sai ya ce mu shiga sai mun kai ta garrama maza Allah ce shin kun shiga wata suka ce ba mu shiga ce inda kun shige ta da kun tabbata cikin ta har abada inda kun shige ta da kun tabbata cikin ta har abada saboda haka waka cewa aure amur duk abin da sun kawai dole abi wala ba gaskiya bane ana daibi in sun bi Allah amma in sun bar Allah bin su ba dole bane haka lamarin shi ke to don haka atiullaha wa atiur rasula wa ulul amri minkum amma in sun bi Allah amma in sun bar Allah barin su akai to mu je an kai karshe ko to abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu lada wannan mun kai kure kuma Allah shi muna gafara akwai wani akwai wani karatu da aka yi ko wata tambaya aka yi ban sani ba mai sahuru idan yana sahuru an kai as-salatu irin tamu to ya daina sahuru kawai in ma akwai abinci cikin baki ne ya zubar da shi ya kurkur baki ya tsaya nan an ce wasu sun je ansa da gare ni ba da fara ansa ba amma akwai masu murya irin ta akwai masu wa'azi da yawa wai wani ya ce a ci gaba da cin abinci har a gama sannan a kurkur baki ni ba ce haka ba kuma ba zan ce haka ba mai sahuru in ya ji ana assalatu ya tsaya bakin nan ya ja layi ya kurkur baki ne ya tudda abin da a cikin baki ya kurkur baki sannan ya ci gaba da azumi in ya ci gaba da ci to ya ci abinci da rana da gangan wa alaihi ko qada'u wal kafara wa alayhi qada'u wal kafara in ya ci gaba da shi bayan ya ji an yi as-salatu as-salatu irin tamu ne ka magana wadda muka yi in alhijiri ya hito za a sallah ba irin masu yi karhi hudu ba wannan ba tamu ta ba ba ta da asali ga addini Eh, abinda adda asali shine wadda aka yi lokacin da alhijiri ka hitowa to in mutum ya ji ana salatu yana cin abinci ya dakata nan ya kurkwar baki ne in ya ci gaba da cin abinci bayan ya ji ana salatu to fa alaihi alqada wal kafara sai ya ranka wannan azumin sannan akwai 60 bisa gare da in yayi su duniya in ko shi su lahira lahira ko wa inna yawma inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddu saboda haka a ji tsoron Allah abin da makaranta daidai Allah ya ba mu lada wanda mun kai kure kuma Allah shi gafarta mana ra alamin da insha Allah za mu rufe tafsiri kuma sai bada in Allah ya kai mu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu albarka waɗannan kwanuka a duk alherin da yake zubowa ciki na gafara da da da da- da ɗiyautawa da rahamomi to muna roƙon Allah ya ba mu ko da yake halin mu halin mu ne amma shi ko Allah hali- halinsa halinsa ne to muna roƙo ne shi yi muna hali irin nashi kashi bi mu da hali irin namu albarka annabi mu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wasu yan uwan mu yan shirya su suka aiko musu yau za su zo muna roƙon addu'a Allah shi kare su Allah shi kare su Allah shi kare su albarka alqurani albarka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam albarka fatiha da salatul fatih bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتأثير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين